الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am babul hama'il wa ta'liq as-sayfi bil unuki babu rataye da kuma wato ai marata kamar marata ta takobi ko abin da ya kama da haka da kuma bayani akan rataye takobi a wuya menene hukuncin a rataye takobi a wuya حدثنا حماد بن عرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ya ce a anas ibn malik ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم أحنس- احسن الناس manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyan mutane duk halittar Allah ba mai kyau kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashja an-nas ya fi kowa sadaukantaka halittar Allah gaba ɗaya ba sadauki kamar manzon Allah wa laqad faza'a al-madinata laylatan haƙiƙa wato a a nan gaba babu shaja'at fil harbi ya ƙara cewa wa adwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa baiwa shine mafi baiwar mutane wala karfa zai a ahlul madinati marrata haƙiƙa mutanen madina sun firgita wata dare
kharajuna wa sauti sai suka fita wajen inda suka ji muryar muryar da ta sabauta firgitar tasu
fasaka wal umun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare su wa qad istaba al-khabara alhali yana mai dawowa su sun yi wajen shi ku har ya je ma ya gano hakika ya tabbatar da labarin me ya faru ne wa hawa ala farasil abi talata yana kan wani doki na abi dalhata ya aro dokin ne daga abu dalha dokin nan an ce mai nauyin tafiya ne ba mai sauri ba ne
uriyin wanda ba ko sirdi a kai ba komai a kansa
fi hunukihi sayf alhali ga takobi a wuyan manzo sallallahu alaihi wasallama ashe kenan a iya rataya takobi a wuya illa iyaka kamar da irin wannan abu ne wanda yake jaizi amma idan zai bayi ya zo a tsorata mutane ya zama ana samun ana samun masu rataya takobin su yi ɓanna to ko dan kada a tada hankalin mutane sai ya zama wajibi a bari domin da abin da za a yi na tada da hankalin ɗan uwa musulmi ba daidai ba ne addini bai yarda da haka ba amma dai asali abu ne wanda yake ja'izi akwai kuma inda zai zama ma wajibi a ɗauka in ya zama in baka ɗauka ba za a taɓa mutuncinka ko za a taɓa dukiyarka ko za a taɓa ranka ah, ko za a taɓa lafiyarka ai sannan wajibi ne ka ɗauka don ka kare domin kare waɗannan abu ne wanda yake wajibi a tsarin addini na'am to
wa hawa yaqulu lan tura'u alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kan wani kan wani abu ya tayar muku da hankali kan ku bari wani abu ya tayar muku da hankali ba wani abin da yake abin tsoro
sun makala sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen na baharan sun samu wannan doki naka kogi ne a wajen tafiya
au kala inna hula ko cewa ya lalle dokin nan naka kogi ne wato wannan hadisin ya zo gurare da yawa kuma daga sannan wata mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallama dokin da yake da kowane doki ba kamar zai iya tsere masa amma kuma sai ya dawo ba dokin da ya isa ya tsere masa albarkacin hawan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shaidar da ya bayar na cewa ai do- eh, dokin nan kogi ne a wajen gudu
نعم
bawul miyati sufi babu hiliyata siyofi babu yi wa takubba ado menene hukuncin yin wa takobi ado wannan irin wannan adan akan yi da zinari akan yi da azurfa
حدثنا عمرو بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن ابي بن قال سمعت ابا امامه يقول na da ba umama shine sudayyu sudayyu ibn ajlana to wanda yake sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam daga kabilar bahilatu na'am yana cewa laqad fataha al-futuha qaumun akwai mutanen da su suka ci garuruwa su ne suka buɗi ƙasashe ɗewa da mutanen nan daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ma kana hiliyatu suyufi mu zahaba wal fiddata da ba su yi wata kubbansu adon zinare ko azurfa ba
inna ma kana hiliyatuhumul allabiya wal ana ko ladida dahir dai adon da suke yi shine daga takubban shine suka sa jijiyar raƙumi wato akan sa suna yin ado da sa jijiyar a, raƙumi hakanan kuma sukan yi da darma sukan yi da baƙin ƙarfe
babu man allaka sai fa wuce shajar fi safari wato wannan su sahabbai adon da suke wata kubba kenan na'am amma malamai suka ce wannan cewa sabai ba su yi wa takubansu ado da zinari ba ko da azurfa ba ba wai ya nuna cewa ba daidai ba ne a yi wa takobin ado da zinarin ko da azurfa na'am a'a ya halatta a yi shi yasa malikawa da suka ce ba daidai ba ne namiji ya amfani da zinare ko azurfa suka ce banda kamar adon da aka yi wa takobi na'am idan aka yi wa takobi ado da zinare ko da azurfa ya halatta namiji ya amfani da shi Mm. babu babu man allaka sai fa wuce safari Babu.
shajari wanda ya rataya takobinsa a jikin bishiya a halin tafiya inda alqa'ilati yayin da zai bacci wakacin rana Mm.
wakacin garjisa da rana ta take حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان علي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبرا أنه jami'in Allah ya قال bada labarin cewa ya je yaƙi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallama قبل رجل wajen ƙasar najadu فلما كفل رسول الله صلى ya الله da maza عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya dawo كفل معه sai shi ma jabir ya dawo tare da manzo sallallahu alaihi wasallama فأدركتهم sai القائلة hutun da ake tsakiyar rana ya riske su wato baccin da ake tsakiyar rana ko hutawa في واد a wani fili يشرق ظاهر mai yawan itacen kaya mai yawan bishiyoyin kaya فنزل رسول الله صلى manzala الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya sauka وتفرق الناس mutane suka watse kowa ya nemi bishiyar da zai kwanta ƙarƙashinta يستذلون بالشجر suna neman inuwa da bishiyoyin nan فلما نزل رسول الله صلى الله ya عليه da وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya على sauka ƙarƙashin wata bishiya ta magarya وعلق بها سيفه ya rataye takobinsa a jikin bishiyar nan ونمنا نومة muka yi bacci bacci فإذا رسول الله صلى الله sai ga عليه manzala sallallahu وسلم alaihi wasallam yana kiran mu وإذا عنده أعرابي sai ga wani balarabe bako a wajensa sunan wannan balaraben gaurasu gaurasu فقال yace إن هذا اهترد ana cewa ga- gaurasu ana cewa gorasu gorasu duk a- ya zo a sunansa نعم wannan mutum da kuke gani ya zare min takobina وأنا نائم alhali ina bacci فاستيقظت sai na farka وهو في يده ga سلطان takobin a hannunsa alhali yana a zare فقال sai wannan mutumin balaraban nan ya ce من يمنعك مني waye isa ya kare ka daga gare ni فقلت sai na ce الله Allah shi zai iya kare ni daga gare ka har sau uku na faɗa ولم يعاقبه kuma shi kenan sai takobin ya faɗi daga hannunsa sai takobin ya faɗi daga hannun balaram مم.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗau takobin ya ce duka kuma zuwa zai wa zai kare ka daga gare ni sai ya ce kun hayar ahiz نعم ka zama feye mai sakayya na yi ba daidai ba amma ka kace za ka saka min da ba daidan da na yi ba kai ka saka min da yi min rangon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi bai ce zai wata wani mataki a kansa ba
وجلس ya zauna wato shi balaraba sai ya zauna a wajen مم. باب لبس البيضة a babu wato wa ibn saƙa ya ce shi mutumin nan da aka faɗa ba sunansa gaurasu ko gaurasu sunansa da usur to, da usur ɗinnan sadauki ne sai kafirai suka same shi suka ce mun hangi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwanta shi kai shi yasa da kake sadaukin nan ai ya dace ka je ka san me za ka yi masa sai ya taho da takobi har ya tsaya a kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai wa ya sai kare ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yake da aka ce sai mala'ika jibrilu ya bugi kirjin balaraban nan sai takobin ya faɗa a hannunsa annabi ya ɗauka yau kai kuma zai kare ka daga gare ni a yau sai ya ce babu da isa babu da isa yana zala ce tashi ka tafi tashi ka tafi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai ya dawo yake da manzo kafi ne kafi ne a sai manzo ya ce to ai daman na cancanci a ce na fi ka sallallahu alaihi wasallam ai na cancanci daman a ce na fi ka sai kuma balaraba nan ya musulunta daga baya Mm.
kuma ya koma gida ya kira jama'a sana zuwa musulunci to
babu lusul baydati babin sa kwalkwali hula ta karfe da ake sawa don a rufe kai
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد an tambayi sahalo salim musa'ad sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare shi daga mikin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud فقال sai ya ce جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم an yi miki ga fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam وكسر wato ibnu qami'ata shine wanda yayi wani wasu surar ba ya to an karya haƙorinsa ita kuma karya haƙorin ukbatun abi wa qasim shi yayi
وهشمت البيضة على رأسه aka yi ɗaiɗai da kwarkwani a kansa ga kwarkwani a kansa amma aka yi ta tsarar kwarkwalin har sai da ya zama kwarkwalin ya farshe guri da dama
فكان فاطمة عليها السلام تغسل الدم sai da fadima allah ya ƙara yadda a gare ta ko amince ya tabbata gare ta ta kasance ita take ɗe- take wanke jinin
وعلي رضي الله عنه يمسكه sai da ali yana ɗebo mata ruwa فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كسرة da ta ga cewa jinin nan tana wankewa amma ƙaruwa yake
أخذتها سيرا sai ta ɗau tabarma فأحرقته ta ƙona tabarma حتى صار رمادا har sai da tabarma ta koma toka ثم ألزقته sannan ta ɗamfara wannan tokar فاستمسك الدم shikenan sai jinin ya daina zuba
باب من لم ير كسر الإسلام عند الموت bayan wanda bai ga cewa a karya takobi ba yayin da aka ga alamar mutuwa
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ح- بن الحارث قال amrul haris wato ɗan uwan doyariya mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan ba abin da ya bari a duniya in ba bakaninsa ba وبغلة sai بيضاء wata alfadara fara ita ce dundun وأرضا wata بخيبر ƙasa a haibara ita ce fadako جعلها صدقة ya sanya ta sadaka مم.
wato manzana sallallahu alaihi wasallama da irin yadda jahiliya suke ba مم.
tsarin jahiliya larabawa kafin zuwa musulunci shine cewa idan ɗayansu ya ga alamun mutuwa مم.
yakan yi wasiya da cewa takobinsa a kare مم.
a dabbobinsa duk a sare musu agara kayansa a ƙona amma manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar waɗannan abubuwa da aka faɗa ba tare da ya ce ai wani abu daga irin abin da jahiliya suke ba to
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة kuma wato wani malami ibn munayya نعم ɗaya daga cikin gaggan malaman malikawa da aka yi a ƙarni na bakwai yake cewa ƙyale takobin nan wani alama ne da yake nuna musulmi ya ƙoƙari kafin a ce ya bar duniya ya bar wani abu da zai ringa sawa a tuna da shi musamman a fagen taimakawa ga addinin allah a san a wato a ringa tunawa da shi shi yasa kenan irin wannan zai sa ko gani aka a ce a kaga na wane ne ya yi kaza da shi ya yi gwaninta kaza da wannan to da irin wannan ce mai ya ce abu ne wanda ake bukata a ce musulmi ya yi haka ta yi tunawar da yan uwanka musulmi za su yi ma bayan ka cewa ka yi aiki kaza na alheri ya zama sababin karɓuwar ka wajen Allah ta baraka wa ta'ala domin shaidar musulmi na da matsayi a wajen Allah to
babu tafarukin nasi anil imami inda ka'ilati babin cewa idan rana ta take za a huta ya dace mutane su bar shugaba don ya huta shi kadai kada wani ce zai zauna wajensa har ya zama zaman nasa wajen shugaban ya hana shi sakewa na'am so da yawa wani lokacin da zai huta ya fi son ya gan shi shi kadai idan da wani kusa da shi to hutawar tasa sai ta kan zama rabaggiya na'am ko wanda zai kwanta ne ya saki jikinsa da sauransu to hangen ga wani kusa da shi zai zama ya kama da wani nau'i na kakkamewa sai ya rage matsayin hutawa na'am wal istizlal bi shajari babu kuma bayanin hukuncin jin inuwa ƙarƙashin bishiyoyi
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره ya ba shi labarin to shi sinanin ɗin sunansa yazidu shi kuma mahaifinsa da ake kunya da abin sinanin sunansa umayyatu yana sinanin abin sinanin yazidu umayyata ne نعم da kuma abu salamata dan abdurrahman ibn auf cewa jabir ibn abdul ah, jabir ibn abdullah ya ba su labari حدثنا موسى بن إسماعيل wato حدثنا إبراهيم.
tawili ye نعم yayin da yace da salamu sallu isma'ila tawili ne مم.
حدثنا ابراهيم بن صالح اخبرنا ابو شهاب عن سلام تعبير سلام الدعلي أن جابر بن عبد cewa الله jabir رضي الله عنه ibn abdullah Allah ya kara da a gare su أخبره ya ba shi sinanu labari أنه غزا مع النبي صلى الله cewa عليه ya وسلم fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama فأدركتهم القائلة sai hutawar da ake tsakiyar rana ta riske su في واد كثير a wani الرمال fili mai yawan manyan bishiyoyi na ƙaya فتفرق الناس بالإذاعي sai mutane suka watse kowa ya nemi a, bishiya ya zo- ya kwanta a inuwarta يستذلون suna jin بالشجر inuwa da wannan bishiyoyin فلزن النبي صلى الله عليه وسلم تحت Manzo الشجرة Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ƙarƙashin wata bishiya فعلق بها سيفه ya rataya takobinsa a wannan bishiyar ثم نام sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci فاستيقظ Allah وأدركه sallallahu alaihi ya النوم farka ga wani mutum a gaban a kansa وهو لا wannan da bai يشكر san ruwa mutumin nan ba وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya kira sahabbai yace musu إن هذا ko ga wannan mutumin da سيفي kuke gani ya zare takobi na فقال yace da ni من يمنعك waye isa ya kare ka daga gare ni
فقلت الله yace Allah Allah ne zai kare ni daga gare ka
فشاب سيفها Mm, sai ya mai da takobin da na faɗa haka sai ya zama shi da kansa ne ma mai da takobin فها هو ذا جالس kun gan shi a zaune ثم لم يعاقبه Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa wata sakayya ba abu akan abin da ya
babu ma ƙila fin rimahi babu abin da aka faɗa a game da rukon masuna
wayu zukaru anin alibin umara an ambata hadisi ne mu'allaki wanda ko Buhari bai kawo shi da sigar jazmu ba na'am an karɓa daga Abu Umar anin nabi sallallahu cewa alaihi Annabi wasallama sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ju'ila rizqi ta ta zillin rumhi an sanya arziki na ƙarƙashin inuwar mashina Mm.
wato an sanya arziki na a cikin ganima ta yaƙi
wa ju'ila zillatu was sigaru an sanya Alama khalafa amri.
tsantsanci da wulaƙanci akan duk wanda ya ce ba zai bi tsari na ba duk wanda ya bi tsarin da zalar sallar sautu an saya gam da tsantsanci da wulaƙanci wanda wannan hadisi ne da imam ahmad ya ruwaito shi
da sana abdullahi bin usba warana malikun an abin da zai maula umar bin ubaidillahi an nafi maula abi qatadatul ansari an abi qatadata radiyallahu anhu annahu kana ma nabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da zalar sallallahu alaihi wasallama hatta idza kana bi babi tariqi makkata yayin da ya zama a sashen hanyoyin makka takhallafa ma ashabin lahu abu da ya tsaya daga baya tare da wasu abokansa muhrimina su abokan suna cikin ha- sun yi harama da umra wa hawa gairu muhrimi amma ce abu da bai harama ba
fara'a himaran wahshiyan sai abu da ya hangi wani jaki na jeji fasawa ala farasihi sai maza ya tsalle ya hau kan dokinsa
fasala sabahu an yunawiluhu saudahu sai ya manta da garin tsallen ya hau dokin bai ɗau bulala ba sai ya roƙi jama'ar da suke tare da shi wannan abokan tafiyar tasa cewa taimaka masa su miƙo masa bulala fa abau suka ce ba za su miƙo ba fasalahum saboda rumha ganin cewa su suna cikin harama da hajji Na'am.
nuri miƙo an hana shi yin farauta la taqtulu sayda wa antum hurum shi yasa abin da aka hana ka ka taimaki wanda zai to aka ba kayi tun da shi wannan ah, wannan jakin yake nufin ya bi ya kama na'am shi yasa suka ƙi taimaka masa Ah, sai fasalahum rumhahu ya roƙe su su miƙo masa mashi ya manta mashi ma bai ɗauka ba fa abau shi ma suka ce ba za su bashi ba fa akhadahu ya sako a fusace ya ɗauka thumma shadda ala alhimari sannan ya tsalle ya hau dokin ya taso wa jakin nan a guje ya ɗauki bisa jakin fa qatalahu a sayar suke jakin bako ya kashe shi fa akala minhu ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama to da aka kawo sai aka samu saɓani dangane da ijtihadi tsakanin sahabbai Eh, wasu a cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci daga wannan jakin cewa ko da yake suna cikin harama amma ba su suka farauto ba Mm.
kuma ba domin su aka farauto ba
wa aba ba'dun wasu suka ce su ba za su ci ba tunda dai an ce wanda yake harama kai ya taba farauta in ba ta ruwa ba falamma adarku wanda yake rasulullahi sallallahu alaihi nuna wasallama cewa shirancen da ya fi shi ne cewa sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su sukan yi istihadi zam- tun zamanin annabi ma sallallahu alaihi wasallam akwai sabani tsakanin malam akwai wanda suka ce gaba daya istihadi bai fara ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu faɗar haka amma dai akwai hadisai akwai ruwayoyi daban-daban wanda suke nunawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sami istihadi daga sahabbai na'am kama anan kowa a cikin su yayi nasa ijtihadin ne wayannan ijtihadin su ya nuna musu su ci daga jakin nan daga naman jakin nan wannan kuma ijtihadin su ya nuna musu cewa kada su ci shikenan tun da zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba sai akai magana kuma ƙulƙuluwa ba falamma adarku rasulullahi ya da sallallahu alaihi sarki manzo wasallama sallallahu alaihi wasallama sa'aluhu an zalika sai suka tambayi manzon Allah daga hukuncin cin jakin nan qala manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce innama hiya ummatun abinci ne da Allah ya ba ku don ku ci shi yasa waɗanda suka hangi cewa ya halatta a cikin kenan ya zama su ke sawaba wasu daga malamai su ce ai wancan ma su ma suna kan sawaba illa iyaka daga baya an tafi tasu sawaba akwai sabani tsakanin malamai idan aka samu bambanci a cikin matsala far'iyya to wanda yake kan daidai ɗaya ne ko kudin mata yau a ce suna kan daidai abin da aka rubuta daga imam malik da kuma wasu malaman suka ce a wanda yake kan daidai ɗaya ne ba wai duka ba amma akwai wasu malaman da suka ce a in dai magana ce ta ijtihadi ai a iya cewa kowa ma akan daidai yake
ran zaid ibn salama don kawai daga ana zaɓen dai aslama musa daga ana ɗan dika ta ta yasa daga amikata da imar washi a game da jakin nan na jeji misal hadisi abin nazari kuma hadisin da aka ruwaito daga abin nari qala sai dai shi a tasar ruwayar shi a zaidun aslama ya ce hal ma'akum min lami shay'un akwai wani abu daga naman jakin nan da ya rage tare da ku akwai abin da ya ragu
babu ma kila fi dirin nabi sallallahu alaihi wasallama babu wato ya zo a kitabul hibati na'am cewa sai ya ce sai na bashi damtsan jakin wato kafarsa ta gaba Na'am.
karfata na'am maza ta ci daga wannan karfatar har ya kai matsayin yana gwagwuyarta sallallahu alaihi wasallam to don ma kila don ma abin da aka faɗa fi dirin nabi a game sallallahu da alaihi cikin wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wal kamisi da rigarsa fil harbi wanda yakan sa a wajen yaƙi
wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin da anan buhari ya kawo shi mu'allaki Mm.
amma ya kawo shi da isnadinsa cikakke a babin zakka na'am amma khalidun amma halidu faqad hitabasa adra'ahu fi sabilillah hakika ya bar surkunansa a matsayin hubusi don dukkan wanda yake son ya je yaƙi don taimakawa addinin allah ya iya ara daga wannan surkunan مم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce, قال النبي صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar yaƙin Badar وهو في قبة yana cikin wata rumfa da aka yi masa.
اللهم إني أنشدك أحدك Ubangiji, ina ma magiya alkawarin da kai min na cewa za ka taimaka min. Ah, Alkawarin da kai min na cewa za ka taimaka min ka cika min.
اللهم إن شئت Ubangiji in ka nufa لم تغبر بعد اليوم sai ya zama ba wanda zai rage ma a duniya da zai bauta ma bayan yau idan waɗannan jama'a da suke tare da ni ubangiji ka ɗora kafirai a kansu suka halakar da su to fa a yau a duniya ba wanda ya rage da zai bauta ma مم. فأخذ أبو بكر بيده sai da abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya zo ya kama annan sai da na abubakar مم. فقال حسبك يا رسول الله am ya zo ya kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadala sai da na baka ya ce yanzu ka rasulullah wannan magiya da kake wa Allah Mm.
ya isa ma ai ka kyale Allah ba zai zai zai cika ma alkawarin فقد ألحت على ربك hakika kana ce wajen nema a wajen ubangiji مم. وهو في الدرء sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin silke فخرج manzo Allah ya fito daga wannan Huwa ya ƙoro.
rai Ah, yana cewa Sai sai zaman zaman jam'uwar jam'uwar wallo da da duro duro.
da sannu za a raspa waɗannan taron kafiran nan za su sha kashin su yau za su juya da baya suna masu gudu بل ساعات Wani موعده suna وساعات tumarudu da الهوى samun بارد hawa a marbar sa'a alƙiyama ita ce mumfunar wakacin da aka yi musu narkon azaba Mm.
sa'a alƙiyama ta fi ban mamaki wajen zuwa ta fi ɗaci ta fi ɗaci duk irin abin da ɗan adam ya game da shi a duniya ba komai bane in an kwatanta da azabar lahira Allah ya kiyaye mu آمين وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر mm zan yakin bada
حدثنا محمد بن wannan كثير hadisin anan ne shi Buhari ya kawo shi mu'allaki wa qala wahaibun ne نعم amma ya kawo shi muttasili a tafsirin suratul qamari نعم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ya wato irin wannan addu'a ko wannan aya daga suratul qamar da manzo Allah ya karanta akan haƙƙin kafiran nan irin ta ma wato irin wannan Maulana Shehu Ibrahim ya wata musulmi addu'a a yau.
نعم Yawarin yadda kafirai suke Allah ya nuna mana ba su. Sai Amin.
mu zo mu hazar jam'u haƙƙan waɗannahu yuwalluna adabaran riqaba imai.
نعم Irin yadda a can aka nuna musu to muna roƙon Allah a yau ma a nuna musu.
نعم To
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ah, ya karo daga Aisha Allah ƙara da a gare ta.
قالت Sayyida Aisha ta ce توفي رسول الله صلى الله عليه an karɓa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ودرعه مرهونة zancen sau da ake kira zafin furor an jinginar da ita wajen wani bayahude su shine abu shahami بصلاة نساء akan وشعير sa'i 60 am sa'i 30 na sha'ir da manzo sallallahu alaihi wasallam ya siya a hannunsa ba a biya ba
وقال يا علا ya حدثنا dace مشو Mhm, a tasa ruwa حرق من حديد Mhm, a nan shi ma ba hadisin wannan ba ta ala Buhari ya kawo ta mu'allaka Mm.
amma kuma ya gabata a can a a- da da- da- da isnadinsa a Na'am.
kan sissalami نعم to dir'un min hadidin Na'am.
sulke na bakin karfe وقال مؤلا حدثنا مؤلهة.
الواحد حدثنا عمش وقال رهنه درءا من shi حديد ma dai hadisin ya kawo shi a nan mu'allaki amma kuma ya kawo shi da isnadin sa a kitab a istikra hadasana abdulwahidi hadasana amashu sulaimanu Mm.
ah, rahanahu wa qala ya fada ta sarwa rahanahu dar amin hadidi Mm.
ya bashi jinginar silke na bakin karfi
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن اوس عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل البخيل والمتصدق yadda za a kwatanta marowaci da kuma wanda yake sadaka مثل رجلين kamar mutum biyu ne عليهما جبتان من da suka sa حديد jubba ta bakin karfin قد اضطرت ايديهما الى تراقيهما ta matse hannayensu zuwa ƙirjinsu karankarmansu فكلما هم المتصدق بسرقته duk sanda shi mai son ya ba da sadakar ya nufin ya ba da sadakar اتسع عليه sai wannan jubba ta bakin karfe ta buɗe gare shi ta wata gare shi حتى توفي اثره har ya zamo tana jan ƙasa har ta shafe gurbinsa ta takunsa inda yake takawa وكلما هم البخيل بسرقته wato ashe manufa da wannan shine cewa ita sadaka نعم tana kare kurakuran mai sadaka نعم kamar yadda tufafin da ya zamo ana jansa a gas yake shafe gurbin takawar wanda yake sanye da tufafi duk sanda shi marwacin ya niyyar yi sadaka إن قبضت كل حلقة إلى kowane صاحبها girwaye sai ta matse da a- mai abokiyar tafiyarta wadda take jikinta وتقلصت عليه ta ɗan kwara a jikinsa وانضمت يداه إلى sai ذراعيه hannayensa su taro ga karankarmansa shi marwaci ko da ya yi tunanin ba za a iya kyautar ba za a yi sadaka Mm.
kuma sai zuciyarsa ta zo tana kan ayi kuwa abin abin ya karo ai sai a fi samun damar ayi har su kan wanda zaka ba ma sun fi jin daɗi in ka ba su da yawa ba kuma san da zai samun da yawa saboda duk yawan abin sai ya ringa cewa to ai akwai yawan da yake gaba da wannan ma'ana dai ba zai bayar ba
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول manzo a sai da Abu Huraira ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa فيجتهد أن yana يوسعها kokarin ya ga ولا ya wasu ya تتسع.
yarwa ta wannan jubbar a jikinsa amma ta ki buɗewa Mm. باب الجبة في السفر babu hukuncin sa jubba a halin tafiya والحرب da kuma a wajen yaƙi حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الوهاب واحدي حدثنا عمش عن ابي طه مسلم هو ابن دديه wa دبيه bunu rabi سبيه to عن ayyadin مسروق wa subaihin قال- نعم، subaihin سبيه عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi dan ya biya bukatarsa a yaƙin taruka ثم قبل sannan ya taho فلقيت بماء ya kukera ya ce sai na taru nan zo da na dauke da ruwa وعليه جبة a ranar شامية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da jubba irin wadda ake sakawa a ƙasar Sham فمرمر واستنشق Rana da aka karɓi wannan ya kofura baki ya shaƙa a hanci وغسل وجهه ya wanke fuskarsa فذهب يخرج يديه من كميه ya yi ƙoƙarin ya ga ya fito da hannayensa daga hannun rigar hannun jibba فكان sai ضيقين zama hannun jibba mai ya matse ba zai iya fito da hannun ba ba zai iya janye hannun jibba ne ko nan ba فأخرجهما من تحت من تحت sai ya fidda hannayen nasa daga ƙasa sai ya zama hannayen daga ƙasa فغسلهما ya wanke su ومسى برأسه ya shafi kansa وعلى خفيه ya shafa kuma bisa hukofinsa
باب الحرير في الحرب babu halaccin sa tufafin alhariri a inda aka fita yaki
حدثنا عمر بن مقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن ana so وزبير malik allah ya kara dagare shi ya ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame da abdurrahman ibn auf da zubair ibn awami wanda dukkanin su suna cikin mutum goma da da annabi yau albashir da aljanna في قميص a cikin cewa من sa tufafi riga ta alhariri min hikkatin kana bihima saboda wani ciwo da ke saboda yawaita sosa jiki da yake jiki da yake tare da su
حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن انس حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف وزبير Abdurrahman bin Auf da Zubair bin Al-Awwam شكوا الى النبي sun صلى kai الله kara ga عليه manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama يعني القملة ya cewa kwarkwata na damin su فرخص لهم عن Manzo Allah ya musu الحديث rangwame a ha'in ya musu- ya musu rangwame a cikin sa tufafin alhariri فرأيت عليهما ya ga kan دمعة.
alharirin a kansu a wani yaƙi da aka fita
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شوبة قال أخبرني قتادة أن أنس حدثهم قال Anas ibn Malik yace رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ga Abdurrahman ibn Auf والزبير بن da العوام Zubair ibn Al-Awwam في حرير a cikin sanya tufafin alhariri حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال an ya kawo daga Anas ibn Malik kala Anas ibn Malik yace رخص أو رخص an ya manzala ya rangwame ko ko an yi rangwame بهكة بهما wato a gashi Abdurrahman ibn Auf da Zubair ibn Al-Awwam a cikin cewa su sa tufafin alhariri Mm.
saboda wani ciwo da yake saboda sosa jiki Mm.
da ke tare da su Mm.
to ko dan ba ba su ne Na'am.
sun sike ne
نعم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد